أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bisa ga karatunmu na tufatul wardiya za mu tashi huruful jarri huruful jarri harufan jarra ko harufan da suke musuna wasali kasa malam ya ce huruful jarri prepositions ne kawai ba turanci barin dan bako wani sirri mun san huruful jari suna yin wasali kasa ko ga suna ko to a wajen turanci shi ma akwai wannan preposition din kamar misali ka ce for to a under adverb ne eh kun gane to idan ka kawo ku duba da kyau in ka kawo irin waɗannan to dole abin da zai zo gabansu ya zama noun eh isin majrurun madalla jamil jiddan kun gane haka kaidan take ko pronoun misali idan ka ce take okay i thank you for to attending yayi bari mu sa attending idan ka ce attend wannan verb ne wannan verb ne aiko aiki ne to wrong sai dai ka ce for attending yanzu idan ka ce attending yanzu attending nan noun ne fa yanzu anan ba verb ne ba wannan wani sirri ne wanda ba kowa ke gane shi ba ya zama verbal noun ko kuma ya zama jaran mun bance wannan ko jaran kun gani yawa to yanzu idan kuma za a sami pronoun ne to pronoun din nan kun san akwai pronoun wanda yake zan su subjective case i thank you thank thank okay akwai you a nan ba eh I thank you for attending. Eh, sawun ne, yana wakilin sawun ne yayi, sosai kuwa. To Allah ka samu dace. Sannan kuma huruful jarri ana yin amfani da su. Na taba bayanin wannan akwai verbs. Verbs din nan watan af'al na turanci. Idan a kawo su, to su verb din nan akwai verbs waɗanda suke ɗauke da harufan jarra kun gane verbs waɗanda suke tafi da prepositions akwai verbs kuma waɗanda ba su tafi da prepositions kamar misali i thank you kaga thank thank anan yana tafi da phone fa kun gane in dai har zaka kawo dalilin da yasa kake godiyar to sai ka kawo mene sai ka kawo verb din sai ka kawo mishi fo ala ayi hali ala ayi hali bari mu ci gaba da karatu mu saboda lokacin ya kure a ba malam to to to ma labarakallahu fiku an fita ko na'am to alhamdulillah lokacin ya tafi ne saboda shi yasa huruful jarri a insha Allah za mu dawo da shi in Allah da za mu dawo da shi insha Allah huruful jarri malam yace hurufu jarrin hurufi jarrin min ila fi an ala munzu mudhullamu ada hasha khala to huruful jarri daga cikin huruful jarri akwai min yanzu kawai za mu yi darasin harufan ne akwai waɗansu littafai da za mu sa gaba idan Allah ya kai mu akwai manzumatu zawawi akwai kuma wannan ma'anil huruf to za mu duba wanda ya fi dacewa sai mu sa wanda zai baka kowane harafi zai kawo maka ga ma'anoninsa wanda ya fara wannan rubutu akan wannan irin wannan kusan dai babban littafi shine kamar misali a ce ibn sham al-ansari ya kawo yayi littafi mugunin labib an kutubul arif dubudu amma same shi a nan? na mujalladi na a nan ɗaya ne? ni na guda mujalladi guda biyu ne ni a littafin nan to Allah cikin malamai to daga cikin hurufin jarra akwai min akwai kuma ila kun gane akwai fi akwai an akwai mene ala akwai munzu akwai muz akwai mene akwai lam akwai ada akwai hasha hasha kana luga uku hasha hasha hasha kana luga uku akwai kuma khala bari sai mu da zamu danyi wani bayani a takaice wal kafu wal kafu wal ba'u wal kafu wal ba wala alla wa mata hatta wajarrar ƙasa manwa wanwana wata daga cikin rufin jirgin akwai ba'un ko? haka na akwai kafin akwai kuma la'alla kun taba ganin kun taba jin la'alla tana jarra sai dai nasu ba ko? to to ga la'alla tana cikin hurufin jarri lamun ɗinka kana da fuskoki biyu ko la'alla ko la'alli ya yi wamata ikon Allah ba za ta istifami ne ya yi ko? to ga kuma mata tana jira ita ma a mata ba ta kan zo a dawatar jazumi ne a dawatar jazumi ba? eh akwai an ne da take yin nasu ba a gabanta ba? akwai hatta kun gane ko to wamata hatta wajarrat qasman qasaman wawan wata sannan kuma akwai wawul qasami ko wata uhu duk suna ɗaya daga cikin huruful jarri haka ne wa rubba sannan akwai rubba tana yin jarra in suddirat amma ita rubba tana zuwa ne a farkon magana ba ta zuwa a abin nan a cikin magana kamar misalin maganar hariri rubba gulamin li abak rubba gulamun rubba gulamun li abak gulamun li abak kaga ci ta zo a farko ko to ita rubba wajibatu tasdir wajibi ne a zo da ita a farkon magana wa jarrat nakiratan kuma rubba tana yin nakira tana yin nakira ne jarra a kenan rubba idan za za jarra da ita dole ta zuwa farkon magana kuma tana yin nakira ne ba ta da suna ma'rifa jarra wa ba'da bal to fa bal ma na yin magana yin jarra fa kuma shine ba da bal walwa da wawun wafa da fa'un mudmara wacce aka boye ta to kaman yaya to a gurguje munzu muz da munzu suna daga cikin harfin jarra kamar yadda muka ji ko to ba sa yin jarra sai ga suna na zamani misali idan ka ce waye ya ita ya ita nan baitin hariri kun san ɗaya tana kore zamanin da ake ciki ne ɗaya kuma madi ita munzu kun gani tana shiga tana korewa ne fi mamada watan tana kore a afon tana shigan masuna ne wanda yake a aiki wanda yake ya riga ya wuce misali ka ce mara aituhu munzu yamma sabti ma'ana tana shiga man lokaci ne wanda ya wuce kun gane yau din nan ai kaga yau muna alhamis ko to ranar asabar din ta gabata kaga akwai kwanaki guda nan tsakani to sai ka ce ma ra'aituhu munzu yaumil juma'ati munzu yaumi din sai kai mai jarra haka kaga wannan yaumi din nan ai suna ne na zamani ko ismu zaman ne yayi mun bincin wannan ko kuma ta shiga wani irin zamani ne a zamanul madi ita kuma muz tana shigan ma zamani ne alhadir a zamanul hadir take shigan ma wannan ita a zamanul madi ko ita munzu lokacin da ya wuce take shigan ma sannan ita muz zaman da ake ciki misali ma ma ra'aituhu sai ka ce muz yaumina tun farkon wannan yini namu abinda kake son ka kore shi ko kuma zamani muz ba ta shigan mu zamani wanda ya wuce muz sai dai wanda ake ciki kaga kenan ba zai yi ka ce ma ra'aituhu muz amsi ba ba zai yi ba sai dai ka ce munzu amsi munzu amsi idan ma idan lokacin da ake ciki ne sai ka ce muz mene muz yaumina tun farkon yinin nan namu aridi ya ka kawo cikin cikin wannan da yake da suna cikin mulhatul iraq to sunan da yake gaban muz da munzu idan aka yi mai jarra sai ya zama isin majururin kun gani amma idan aka yi mai rafa'a in ba sunan zamani ba ne to sai ka mishi rafa'a misali ma sai zama zarf ne ma ra'ayi tuhu munzu yawmal juma'ati amma yawmu din da rafa'a to wannan shi wannan sunan da ke gabanta rafa'a kai mishi yawmu to sai ya zama menene sai sai kai mishi irabi a matsayin mubtada to wa ma ba da hu sai zan mene wa ma kabla hu afwan wa ma kabla hu sai zanto khabar sai zanto khabar mun bance nan ko to akwai dai mas'alola da dama amma dai bari mu dan takaitu amma kada a manta mun bayani cewa idan mu gama wannan zamu dauko annahul wadini na da na dai na sanawi ita ce kuma zamu sake bi mu dandaka dalla dalla insha Allah ta'ala shi dama wake amin yi kaɗan takaita bayanai ne in ka shiga cikin shiro mutawalatin za ka sami bayanai dalla-dalla to saboda haka waɗannan da harfan ana amfani da su wajen yin jarra ita ta'un ta'un ta rantsuwa ta ƙasan ba a amfani da ita nan wata uku ne nake son ce ake gashi na yi to haka ne wata uhu ta'un da wawun suna yin jarra ne yayin da suka zama na rantsuwa yayin da suka zama na rantsuwa watallahi laki dinna asnamukum wallahi wallaili wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun bance nan ko to bisa ga munasaba ana yin suna jarra ne ta hanyoyi guda biyu ko dai harafin jarra ya shiga masa ko kuma ya mai jarra ta hanyar idafa yanzu idan ka ce madalla jamil jiddan ka ce allah kaga ai aljumatu da allah allahu duka sunaye ne masu rafa ko inda za ka shigar da yaumu gabaninsu to sai ka lafzul jalala sai ka mishi wasali ƙasa haka ma yawm juma'a din sai ka misa sai ka mata rafa to shine zai ka mana da cewa wa yuhdhafu tanwin wan nunani mimma yudhafu wa yujarru thani misali idan ka ɗauko wannan shine al-mudaf ko mudaf yawmu lafzul jalala mudafun ilaihi kaga abdu mudaf lafzul jalala mudafun ilaihi haka ko jamil jiddan to a madauki yawmu yawmul juma'ati asali tunda babu ali babu yawm babu ma'arifa to zamu mai tanwini ne yawmun to idan muka idafan sa muka raba shi zuwa ga sunan da ke gaban sa to sai mu share tanwinin al-mudafu idza kana munawwanan fa tanwin yakunu mahdhufan inda al-idafa na farko kenan idan ka ce raka'atani raka'atani kaga wannan ai musanna ne ko masha Allah to da zaka raba a jikin kalma mufrada sai ka ce raka'atani alfajr ko to saboda idafan nan da aka yi sai a share nunin din sai a ce mene raka'atal fajr kaga idan musanna ne shi mudaf me zai faru to zafu nunuhu eh raka'atul fajri bocci nunun ya yi wadda wannan tarmin ne amma za a share ta nan saboda idafin da aka yi shi ma sai a share ta sosai kwa ka misali mukurimun mukurimun ko to idan na ce inda za mu ce nahnu mukurimuka nahnu mukurimuka ko ko mukurimu Usman mu masu girma Usman ne to sai mu share mene sai mu share nun mu saboda haka saboda shi jam'ul muzakkar salim ne ko to saboda haka zamu gane cewa ka'ida idza kana idza kana al-mudaf munawwanan yuhzafu tanwinuhu inda al-idafa wa kadhalika wa tuhzafu nunuhu idha kana musanna aw jam'an li mudhakkar saliman wa alaikum salatullah eh mu'minu wannan mudhaf ne ahli sai zan mudhaf ilayhi da jarra darasin kenan ai eh wa yudhafu tanwin wan nunani mimma yudhafu wa yujarru thani wa yudhafu tanwin ana share tanwini wan nudari da kuma nunin guda biyu idan aka samu suna yana da tanwini sai a share tanwinin sa wan nunani kuma idan yana da nunin sai a share nunin sa idan musanna ne ko jam'u muzakkar salim na'am nunin ta musanna da nunin ta jamun zakar salim su yake nufi mimma yudafu daga sunan da ake raba shi so saboda haka duk sunan da za ka raba shi a cikin wata kalma in yana tanuni ka share tanuni in kuma musanna ne ko jamun zakar salim sai ka share nunin din sa ta farko a takarki wai jarrur thani suna na biyu kuma shine mudafun ilahi sai ai mai jarra idan muka zo wajen cikin muka yi nisa cikin usul fiqi su kuma sukan ce ne musnad da musnad ilaihi a yawmul juma'ati yawmul musnad ne ba an jingina ba juma'a kuma musnad ilaihi kenan ko balaga shi ma haka to na so mu taba ismul fa'il amma saboda yanayin lokacin na'am
wajen la'alla da kuma bal da wawon fa'an
la'alla ita ma takan yi jarra har muka ce tana luga biyu la'alla la'alli to watan yanayin lokacin namu ne shine nake kallo saboda kaman yaya a ba mu karike baitin ba mu karike babin ba to up to shikenan to wallamu duna min wa fi ta'awuli fima ada fima ada jinsin wa zarafil uwal wallamu duna min ku duba idan kai idafan suna zuwa ga suna karaba suna a jikin suna to idan sunan da karaba a jikin wani jinsinsa ne ka misali saubu kutunin bari in rubuta kaga ga kalman saubun ko tufa ko to sai muka ce sai muka zo muka yi idafa yanzu mai zami za mu share tanwini ko sai mu ce saubu kutunin to mu duba da kyau shin saubun din nan min jinsil kudin ne ko ko ba jinsinsa ba ne min jinsi ne jinsinsa ne to nan idafa muka yi ko to wannan idafan nan tana da bi ma'ana bi ma'ana min ne ma'anan idafan anan shine min bi ma'ana min sai zan to meye takadirin shi saubun min kutunin sarabiluhum min kataran kaga sarabilu kataranin sarabilu kataranin misali a inda ba inda ba aya bace ta qur'ani ba eh inda ba aya ce ta qur'ani ba to menene ma'anar idafa idafa takan zo da ma'anar lamun takan zo da ma'anar min kun gani idafa takan zo da ma'anar min takan zo da ma'anar allam to shine malaki cewa takan zo da ma'anar fi kuma har ila yau jamil jiddan takan zo da ma'anar fi to idan idza kana al-mudafu ilayhi min jinsil awwal ai jinsil mudaf kanat al-idafa bi ma'ana min allati li bayan al-jinsi kun gani wannan mudafun ilayhi wannan ai min jinsin to saboda haka ma'annan idafan tana ba da ma'anan min ne min din ana ce mata min li bayanil jinsi li bayanil jinsi wannan yana da kyau kurge sosai za ka rinka cikin tafsiri ana kawo maka ce a hazin min hazin min libayanin jinsi au libayani kaza wa kaza wa kaza wa kaza to wa in kana al-mudafu ilayhi min jinsil awwal na'am wa in kana al-mudafu ilayhi zarful maka zarfun zarful mudaf kanat al-idafa bi ma'ana fi idan ka ce tarabbusu arba'ata ashhurin tarabbusu arba'ati to mu lura da kyau tarabbusu wannan shine mudaf ko to ina mudaf ilayya nan to mu dauka mu dauka nan gabaki da arba'ata ashurin shine mudaf ilayhi to mu duba da kyau ai abin da ake son a nuna maka watannin ne ko da tsawon lokacin za ta dakata to mu lura da kyau shin ashurin nan zarfi ne kuku ba zarfi ba to nan ma'ana nan idafan tana da ma'anan fi ne a nan eh saboda haka idan kaga mudafun ilaihi zarfin ne zarfin ne na shi mudaf to idafa tana da ma'anan mu duba mana faɗin Allah madaukin sarki bal makrul laili wan nahari iz ta'muruna na ku duba wannan ba shine mudaf ba alladhi shine mene mudafun ilayhi wa huwa zarf ko to saboda haka idafa anan na makar layl nan tana da ma'anan fi ne zarf zaman ko makan ma kamar misali ka ce kamar misalin mene kamar misalin ka ce a fila'ul madrasati la'ibtu wa ba'atu jalasu ko kuma misali aina hadasa al'amuru sai ka ce fina'ul madarasa fina'ul madarasa ka share harafin jarin da ya kamata kawo to yanzu inda za a bincika a ce to wani harafi ne ya kamata a nan gurin sai mu duba fina'ul madarasati ai al madarasati suna ne na guri ko to nan idafa tana da ma'anar menene fi ne ai fi fina'il madarasa kenan zai zama to shine malaki cewa wallamu duna min wafi ta'awuli fi ma a da jinsin wa zarafin wal idafa ta kan zo da ma'anan allam duk lokacin da muka zo muka raba suna jikin suna to idafa ta kan zo da ma'anan fi ta kan zo da ma'anan lamun formula kitabu muhammadin mun gane ba ga shan yi zafa ba to me ma ne zafa a nan idan muka lura da kyau ai suna ne wannan ko mujarri na mutum ko to nan izafan tana da ma'anar lamun ne kitabun li muhammad idan zai iya yiwa shi mudafu ilayhi ya mallaki abin to tana da ma'anar lamun ne kun gani to shi ne malam sai ce wallamu idafa ta kan zo da ma'anin lamun duna min wa fi banda ma'anan fi min da kuma fi wallamu ta'awuli ta'awulun duna min wa fi idafa akan fassara ta da ma'anar mene da ma'anar lamun banda fi banda min fi ma a dajinsin ga wani sunan da yake ba jinsi ne ba kenan idan suna jinsi ne na mudaf sai zama ma'anin sai zama yana da ma'anin ne min kenan wa zarfil uwal to ku duba da kyau wa zarf inda mudafin ilayhi zanto zarfin ne to al'uwal sai al'uwal ne ko al'awal al'awal to sai ta zo da ma'anan sai ta zo da ma'anan mene na farko mai kenan za ta zo da shi ma'anan na farko sai ta zo da ma'anan na'am sai ta zo da ma'anan lamun kamar yaya fi ma a da jinsin in ba jinsi ba ne to idafa za ta ɗauki ok wa zarfin ko to to me ka gani a gudun da ya ce wa zarfin awali ya zo da alif da lam eh to me yake nufi a bakacin mun yi bayani ba akwai inda idafin takan idafa takan zo da ma'anan lamun takan zo da ma'anan min takan zo da ma'anan fi madalla in ba jinsi bane in ba zarf bane ibadan idafa takan zo da ma'anan mene lamun lamun din li sai zanto lamul mulki kenan lamul mulki akwai mala abdulmalik ba zan taba manta ba allah ji kanshi allah shi mishi rahama wata rana muna tare da shi ya gani da matanin alfiyatu bin malik na sa kitabu kitabu ahmad ne ku nisa ko kuma menene nisa ku yi na dai sa wani suna to sai yake ce min kaga ma nan da za a sa da za a sa a nan idafan tana da ma'anin lamun to har yau ba zan taɓa manta da shi ba har yau ba zan taɓa manta da shi ba saboda wannan magana na ilimi da muka yi kamar malam nura ne shi ma malam nura eh a ba man man nura marigayi shi ma ƙurami shi ma ba zan taɓanta da shi ba duk inda za mu je in muka shiga mota in muka shiga komai ne muke ciki to da izinin ubangiji za ga muna ta tattauna ne akan ilimi to idan ka ce gulamu zaidin gulamu zaidin zaidin ɗin zarfu ne a huwa min jinsi shi zaid min jinsin lam e min jinsi hi ne to amma in ka lura da kyau ayi anan ta iya yiwa gulam ɗin bawa ne ayi duk da e amma shi wannan hurru ne wannan kuma ba abdul ne ko to saboda haka nan jamil shi idafa zai zama ma'anan li ne wannan gulamun li zaidin kenan mun bance wannan ko to wannan darasin yana da matukar muhimmanci darasi ne wanda ke zai baka dama kai determining irin harafin jarran da zaka sanya shi tsakankanin mudaf da mudaf ilayhi idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu darasi mai zuwa amalu ismil fa'il karkai da wannan darasin baka Allah ka sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk